بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wadda masallaci mai albarka da kofar gidan mai girma sarkin damban mai martaba sarkin damban yau 21 ko 11 kai ko har sha biyu ne ko yau sha biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1047 daidai da dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yawa shi ne zo daidai da yau ɗaya ko ga watan uku 2023 gregorian calendar muna nan har yanzu a cikin wannan sura mai albarka ta ce suratul maryam kuma allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani wato yadda a rayuwa ya kawo mutane gidan duniya don jarrabawa sannan ya shata layi guda biyu ga layi ɗaya mai kyau ga layi ɗaya marar kyau idan mutum ya ɗauki layi mai kyau sai Allah ya haɗa shi da mutanen kyau sai su taimaka masa wajen tafiya akan layi mai kyau idan mutum ya ɗauki layi mummuna shikenan sai kaga munanan mutane sai su taimaka masa wajen yin wato kinan aiki muni to wannan haka ya rayuwar wato kinan take to sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي أذكر كتنا يا محمد ranar da za mu tara mutane masu takawa kenan yanzu bayan an yi bayani cewa idan mutanen kirki ne mutanen kirki za su yi tabi su sai su taru su ta tafiya suna aikin kirki idan mutumin banza ne mutanen banza ne za su bi su sai ta tafiya suna aiki wannan haka yake a rayuwa balarabe yana cewa wa malmar'u illa haifu ya ji alu nafsahu mutum ba kome ne face inda ya sa kansa inda ya sa kansa nan zai ta tafiya a cikin wannan rayuwa to sau da haka an riga an ba mu dama kowa ya zaɓi nasa layin ya bi wannan ma ya zaɓi nasa layin ya bi haka ne sai in an gama rayuwar duniyar nan kuma za a koma ga Allah to a nan kuma ba yanzu dan adam ba shi da zaɓi shi kuma sai yadda aka yi da shi a nan an baka abin da ake kira freedom of choice an famu free will an samu wato kenan hurriyatul ikhtiyar hurriyatul istimal hurriyatul kabul aw rant kana da yanci ka karba kana da yanci ka ki kana da yanci ka zaga kana da yanci ka yi haƙuri kana da yanci ka ki haƙuri kana da yancin kai kirki kana kirki kare rashin kirki duk abin da kana da amma da zarar rai ya tafi to an samu abin da ake kira wato kenan insula an zare wannan hurriya da kuma to yanzu kuma Allah zai fara nasa aikin shi da yake cewa yau na shirin mutakina ila rahmani wa hudan sai raba mutana su mutanen akwai almuttaqun almuttaqun sune wanda suke jin tsoron Allah abinda Allah ya ce ai siye a duniyar nan to shi suke yi abinda Allah maɗaukakin sarki ce su bari to shi suke bari kuma sun gamsu da abinda Allah ya ce wannan abinda Allah ya ce ya musu kuma ya ishe su kuma shi suke a kansa to Allah maɗaukakin ce za mu tashe su a wannan ranar zuwa ga Allah mai rahama wafdan wato tawaga tawaga balarabe ya ce in an ce alwafdu su ne tawaga ta manyan mutane wanda za su je gurin wani babban mutum yanzu misali daga nan ana so a tara mutane su je gurin gwamna akan wata kadiya kaga sai an zaba to wayannan mutane manyan mutane ne za a saso da za su je har gurin gwamna su samu wata kenan damar su gaishin amma kada ba wayansu mutane aka ga sabakin kofar gidan gwamna korin su za a yi korin su za a yi don haka wabdu dole su zama tawaga ce ta mutane masu mutunci haka kuma inda gurin shugaban kasa za a je nan ma kaga tsarin dole zai canja haka in gurin sarkin kano za a je tsarin shi ma da irin nasa idan kuma shugaban amerika za a je shi ma tawagar da irin tasa ko kuma shugaban china ko kuma kowa wato kenan to yanzu tawagar za ta tafi gurin allah ar-rahman don haka yanzu kaga tawagar ya za ka suranta ta kwakwalwarka allah da sarki zai sa su zamanin da malamai suka ce za su zo a kan kayan hawa na alfarma da yake a lokacin rakuma na manya-manyan kaya aka ce za su zo a kan rakuma da dawaki wanda ke shimfiɗinsu na zinari ne kayayyakin jikinsu wanda kuka na zinari ne wala Allah an ba su misali ne gwargwadon yadda su za su fahimta a wancan lokacin yana iya yiwa in malamai za su faɗa a yanzu su faɗi wasu kayan ado wanda yake yanzu shine ake kallon sa cewa kayan ado amma duka a fahimtar mu ne amma shi ubangiji shi ya san zurfin abin da ya tanada amma abin la'akari shi ne cewa za su tafi a cikin wato kenan tsari irin na karimci tsari irin na mutunci me yasa suka haka saboda sun bi Allah wadda kuke sarki don haka yana da kyau ashe mutum ya tsarna ya yi nazari to ya zan yi in shiga cikin wannan tabagar akwai abin da ake cewa alma'iyya ka kasance tare da su ko da kai ba tare da abin ba ne a ce wannan tawagar da za ta tafi ko da ta baya baya kake ya zama kana ciki yaya za a yi Allah madaukaki sarki ya ce sullatu min al-awwalin wa qillatu min al-akhirin jama'a da yawa cikin mutanen farko amma ne yanzu za a samu jama'a da yawa wanda za su shiga cikin wannan tawaga din to amma sai mun yi nazari yaya za mu haka kawai za mu yi abin da muke so shi kenan ko sai abin da ya zama dole mun shiga ciki a muna bukatar mu yi wa kanmu tsari da Allah madaukakin sarki zai yadda da mu har ya saka mu a cikin wannan wato kenan tawaga da za su je gaban Allah mai rahama to wannan shine yau mana shirin muttaqina ila ila ila rahmani wahda kuma sai aka ce ila rahman zuwa ga Allah wanda ke mai rahama mai jin kai kaga kenan in sun je ba za a yi harasin din su ba ba za a je a rufe musu kofa ba akwai lokacin da za ku je a rufe kofa a ce ba za ku shiga ba ko wai malam fairan ma ya je zai shiga fada gidan sarki mai gadi ya tare shi wala ba ka shiga ba kawai ta malam kai hakuri yau kan kaza kaza kaza ce to sai koma hankalin sa ta shi ga dauki alkalmi sai ya fara rubutu a taratta baban layu haddu masafatan wa a taita baban saddahu bawabu yanzu ga kofar Allah wadda take a buɗe ba ta da iyaka ka bar wannan kofar ka je kofar da mai gari yake rufe a daga ranar mai kare shiga wannan kofar sai tafi mai kofar Allah wadda kuke sarki wadda take mai lowaciya to saboda haka wannan mai lowaciyar kofar ne to sai Allah ya ce mai ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا
Allah madaukake sarki ce wa nasukul mujrimina sannan zamu kora wato kenan masu laifi can yace na hashuru nan kuma yace wa nasuku kun ga akwai dan lafazin akwai dan bambanci an raba mutanen kashi biyu kamar da aka raba su kashi biyu a nan gidan duniya wannan ga nasu mun ji yadda Allah madaukake sarki ce zai zai sa a kai su za a tara su a kai su a matsayin tawaga wafdan su kuma wanda ya ce wa rasukul mujirmi na za mu koro masu wato kenan a laifi mu lura da lafazi guda daya a nan allah bai ce wa rasukul kafiri na ba ba za mu koro kafirai saboda a cikin musulmi ma akwai masu laifi wanda sai sai shiga wuta saboda taurin kansu da kin bin su abinda allah madaukakin sarki ya dora su a kai don haka sai ce wa rasukul mujirmi na in an ce sauku kuma to a gaba ake sa mutum yanzu dan sanda ya kamo mai laifi a gaba zai saka shi wani ma saboda laifinsa sai an sa masa ankwa sai a sa shi a gaba saboda gudun kar a bar shi a baya ya gudu a gaba za a saka su don haka waɗanda za su shiga wutan jahannama to a gaba mala'iku za su saka su saboda ai mujrimai ne masu laifi ne kenan yanzu mai hankali shine wanda zai zanna ya tunani to yanzu wani mutane menene da menene yake wato kenan sa a sakarai su wannan yanayin kaga sai ya goce zare kansa ba zai yadda a same shi ranar lahira da laifin da zai sa a sa shi cikin wannan tawagar ba gara ka shiga wancan tawagar da tare to su dan za a kura su ila jahannama su ce wirdan gangarowa gangarowa in an ce wurdu mun yi magana wurdu ko idan za a gangaro gurin da za a sha ruwa shine ake nufi da warada wannan ma warada ma a madiyana waje da alaihi ummatu minan nasi yasqun kun ruwa ake sha ko saboda idan mutum zai gangara gurin shan ruwa to nan ne ake kiransa warada amma me yasa Allah baraka sarki ya amfani da wannan kalmar a nan gurin gashi kuma wuta za a tafi da su wuta za a tafi da su wai saboda wato kenan ƙarin takaici ne a gare su ƙarin takaici ne a gare su yawwa akwai wanda ake cewa Allah madaukakin sarki zai musu musu bishara ko za a yi musu bishara da me da azaba to bishara ko daman ka ji an ce albishirinka ai ka san wato kenan alkhairi ne ko to an ka ji ana ma mutum bishara da azaba ko bashirhum bi azabin alimin kai musu bishara ko ko bashirhum ko bashirhum eh to ga bashirin munafikina bi anna lahum azabun alim kace mutane albish a cikin munafikai albishirun ku suna goro suna tsammanin farin ciki sai a ce da azaba mai radadi ko akwai da ce fa bashirhu bi azabin alim kai masa bishara da azaba wanda take mai radadi yanzu bishara akai amma ne ta amma kuma matsala ce a gaba nan kuma aka ce wirdu za su gangara ne a gurin da ake samun ruwa a sha a dan dawo cikin hayyaci to su kuma shi wuta za a saka su ta da haka kowace kina usulubi wanda yake nuna cewa akwai takaici cikin wannan lamarin don haka kamar ana jan hankali ne musulmi kar ya yadda har ya zama ya yi aikin da za a kai shi wato kenan wannan guri din to mu je
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا Allah maɗaukaki zarki ce la yamliku na shafa'ata ba za su mallaki ceto ba ma'anan wannan shine babu wanda za a mallaka masa ceto ya je ya ceci wani illa manitta kaza inda rahmani ahadan sai wanda suka kulla alkawari tsakaninsu da Allah mai rahama saboda haka ceto ba zai zama wato kenan an bashi rampant kowa ya yi ba sai wanda ya zo da rasidi daga gurin Allah maɗaukakin sarki shine Allah mai rahama amma ya ne ake samun wani rasidi din wani rasidi suka ce idan mutum yana son a cece shi dole sai ya aikata aikin da Allah maɗaukakin sarki ya kallafa masa na wajibi sannan bayan ya yi na wajibin nan ya yi wani ƙari a kan na wajibin wato kinan ma'anan ceto shi ne sai ka ɗauki ɗauniyar kanka kake ɗaukar ɗauniyar wani ba haka ba ne yanzu abu mai ce idan abu ya gagare ka sai a ce jika gurin wanda zai taimaka maka wannan nan fa ya yi duk abin da yake na wajibinsa har yana da excess ɗin da zai iya ɗauka ya bara a wani ba haka ba ne yau sannan kuma na biyu kai ɗin sai in kana da wato kenan mutuncin ya baka din ka isa yi maka din ko kuma wanda ya turo ka din ya isa yi masa to duk ana akari da irin wa'ina abubuwan a duniya to a lahirar ma kusan hunka ne in ka ga wani ya ceci wani shi a nan duniya tukunna ya tsaya ya yi aikinsa da allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa na wajibi sannan kuma ya yi aiki ƙari wato kenan ya fice iyaka na wajibin shi sa aka ce idan ka ga mutum ya yi sallah ko ka je kuka yi sallah da mutum a zahar rakawar hudu yanzu ba kun yi abin da aka yi zama wajibi ya kanku ba sai ka ga tashi yana ƙara raka a biyu yanzu a kan abin da aka wajabta masa ya ƙara wato kenan aikin alkhairi to ya zama ɗabi'a sace haka ɗabi'a sace haka kenan ranar lahira za a same shi da sallarsa cikakkiya sannan kuma da additional sallah wanda ya yi wadda ba ta zama wajibi a kansa ba ko kuma idan mutum ya azumin watan ramadana ya yi abin da aka dora masa ko ba ka fara ne ko na bai same shi sai ka gaishe yana yin azumin na filfili to irin wani aka ce in baka taimaka in baka yi irinsa ba akalla ka taimaka masa shi din yayi la'alla wata rana za ka bukatu zuwa gare shi domin yana iya yiwa tunda yana karawa akan abin da Allah madaukakin sarki ya dora masa cikin abin da aka bashi dama yayi na nafila yana yi wala Allah sai ya kai matsayin da Allah zai bashi dama ya ce wani kuma da Allah kai ne kusa da shi ko kuma kai kake taimaka masa akan wannan da saboda duk in kaga mutum yana aikin alkhairi additional akan aikin da aka wajabta masa taimaka masa yi in kwa da hali to kai din ma kai hakan din yau kai din ma kai hakan din to saboda haka wanda zai karbi alkawari tsakaninsa da Allah shine wanda ya yi aikin da Allah ya dora masa na wajibinsa tukunna sannan sai ya nafi fili ya tabbata cikin hadisin kudusi Allah madaukakin sarki yana cewa bawa na ba zai kuso kusa da ni da abin da sama da abin da ni nake so ba da abin da nake so ba sama da abin da na farlanta masa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaraktuhu alaihi abinda Allah ya farlanta maka na farko sai ka yi shi yanzu ka ci da iyalanka za ka yi ɗaukan excess abinci ka ba wani mayaci idan ka tufasar da gidanka za ka yi ɗaukan excess tufa ka bayar wani a wani ma ya tufasu in ka yi sallar ka ta azahar za ka iya yin nafila in ka yi azumin ka na farilla za ka iya yin nafila da sauransu to wanda aka sa maka wajibin nan shine na farko sannan sai ce wala ya zalu abdi ya taqarraba ilayya bin nawafil bawa na ba zai gushe ba yana ta matso ne yana ta matso ne yana ta matso ne da na filfili hatta uhibbahu har sai na zo ina son sa to fa za a babtuhu idan na je ina son sa kuntu samahu alladhi yasma'u bi wa basaruhu alladhi yabsiru bi wa yaduhu allati yabtashu biha to a lokacin ne in ya tambaye ni sai na bashi to yanzu ya kai matsayin da Allah madaukakin sarki zai iya bashi ceto ya Allah ina neman a bani ceton wani sai a bashi ko a bani ceton wani sai a bashi a bani ceton wani sai a bashi saboda ya yi aikin farilla ya zo ya kara da nafilfili to shi yasa ba a wasa da abin da ake kira nafil kar ka ce da Allah na musahabi ne wannan abin ne a a annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma matan musulmi la ta hakiran na milal ma'ruf shay'an duk aiki inda na alkhairi kar ku rena shi kar ku rena shi yawwa suraka Allah ya ce mana la yamlikuna shafa'ata illa man ittakaza inda rahmani ahada shi yasa a wata ayar Allah ke cewa zalla zai shigo inda ku illa bi izini babu wanda ya ceto ya sai ceto a gurin Allah madaukakin sarki sai dai inda izinin Allah don haka in kana son ceto a gurin Allah ka karbo lasi shine rasidin yin haka rasidin kuma shine ka biya tukun abin da yake kanka ko sannan kuma ka kara yau to shine biya
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
Allah madaukakin sarki ce wa kalu sai gashi sun zo suna cewa ittakaza rahman waladan lalle Allah madaukakin sarki wanda yake ar-rahman mai rahama wato kenan ya rikida ko suka ce Allah mai rahama ya rikida wa kalu ittakaza rahman waladan وقالوا اتخذ الرحمن ولدا Allah madaukakin sarki mai rahama ya rikida yanzu sun jingina wa Allah madaukakin sarki ɗa kenan wanda suka jingina aka fi zargin su da jingina ma Allah madaukakin sarki ɗa a duniya da suka fi shahara yanzu nasara ne su da kiristoci ko don sun cika duniya gaba ɗaya da batun cewa yesu dan Allah ne yesu dan Allah ne idan muka duba tarihi ba a fara cewa yesu dan allah ba sai bayan kamar shekara 300 da barinsa duniya zai shekara 300 da barinsa duniya a nan ne daktarin na trinity ya bayyana cewa allah ba daukakin sarki shi allah ne sannan uba akwai kuma allah ɗa daktarin na a lokacin isa alaihi salatu wasalam da asalin disciples ɗinsa hawariyin ɗinsa wannan akida ba ta bayyana ba daga baya ne ta shigo da ta shigo kuma sai ta samu karbuwa ta samu mamaya ta mamaye duniya saboda haka sai suka gina a kansa to abin da bai da tushe a wancan lokacin yanzu zai zama yana da tushe ba zai zama ba don haka Allah maɗaukakin sarki sai zarge su da cewa sun zo suna cewa wai Allah maɗaukakin sarki rahama ya ɗauki da yana da ɗaki na ko to yahudawa ma su ma sun faɗi haka don sun ce uzairu dan Allah ne larabawa mushrikai su ma sun faɗi haka sun ce wato kenan mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata to wannan yana nuna cewa yawan tawaga ba ita take nuna gaskiyar jama'a ba yanzu abin ne nan babu addinin da ya fi kiristanci yawa har yanzu yanzu har yanzu a yanzu da muke magana nan kiristoci sun fi yawa a duniya ba a nigeria ba a duniyance kiristoci sun fi mu yawa daga su sai mu illa iyaka addinin mu yana daɗa yaduwa fiye da yadda yake nasu yake yaduwa a yanzu haka to sannan ga yahudawa da suke tare da su duk da cewa mushrikan larabawa wanda suke cewa almala'ikatu banatullahi su kullun ragewa suke kullun suke kare yanzu da ilima babu su to amma wannan bai nuna cewa eh lalle Allah madaukakin sarki yana da dawai dan suna da yawa ba to saboda haka akida ce wadda take mummuniya kamar yadda ta zama mummuniya a da can a kirkiro wani abu daban wanda ba annabin bai zo da shi ba haka yake da muni a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka kirkiro shi wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba bai da lafiya da gurin annabi sallallahu alaihi wasallam komin yawan jama'a rudi ne wallahi tallahi rudi ne shiriri ta da kuma amma wanda annabi isa ya zo da shi da sun tsaya a kansa da shi kenan haka ma kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da mun hakura mun gamsu cewa nasa shine to shi kenan da shine wato kenan gurin tsirar mu fa qalu takaza rahman waladan Allah madaukakin sarki ce musu ne
laqad ji'tum shay'an idda
Allah madaukakin sarki ce laqad da hakika ji'tum shay'an idda lalle kun zo da wani abu wanda yake mai muni in an ce iddan shine wato kenan ashaddu karahatan abin da yake wato kenan yana da tsanani a wajen wato kenan karhanci ba a son sa wato kenan mummuna abu mai wahala gaske mai nauyin dauka mai nauyi wanda yake daukan sa matsala to amma abin mamakin ranar shine shi Allah madaukaki sarki akwai abin da zai masa nauyi akwai abin da zai wahala shi akwai abin da zai daga masa hankali babu kamar me yasa yace laqad jitum shay'an iddan hakika kun zo da abu mai tsananin nauyi nauyi kuma na muni saboda mu mutane a nuna mana girman abu a nuna mana girman abu laifi ne wanda yake a cewa Allah wai yana da da laifi ce laifi ne laifin kuma wanda ke mai tsananin muni muninsa kuma yana koma zuwa ga wanda suka ɗauki wannan wato kenan akida din cewa Allah madaukakin sarki yana da da Allah madaukakin sarki abin da yace mattakhazallahu min waladin wa ma kana wa ma kana ma'ahu min ilahin Allah bai rike da ba bashi da da sannan kuma babu wani Allah tare da Allah don haka babu wani Allah sama da Allah kasa babu wani wa kala ladina kala ladina kafaru ko la mene la tatakizu ila wa kala Allah la tatakizu ila ilahaini isnaini Allah barkatu sarki ce karku dauki alloli guda biyu suka ce alloli a duniyar nan kwaya biyu ne akwai ilahun nur akwai ilahun zulma Allah haske da Allah duhu duk abin da ya sami kana alkhairi Allah haske ne baka duk abin da ya sami kana matsala Allah duhu ne don haka kana bukatar ka bauta wa alloli guda biyu nan don wanda ya baka haske wanda kare ya baka duhu kaga Allah ba da suke a a mata kaza Allah min waladi Allah ba shi da wata kiran da wa ma kana ma'ahu min ilahin babu wani Allah ba da kuke sarki babu wani Allah tare da Allah ba da ba da kuke sarki to saboda haka in mutum ya furta wannan to ya zo da laifi wanda yake mai girma to mu je malam يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
الله ودك تسلك يتي تكاد السماوات يتفطرن منه سما تنا دبدا ذات tsage a dalilin wannan kalmar suka ce wai Allah yana da dako ashe kalma ce idda mai tsananin muni mai tsananin nauyi har ta kai ga sama ba sama guda ɗaya ba samawa ko sammai gaba ɗaya ko ya tabbatar na minu za su kyakkece a dalilin wannan magana din magana ce mai muni wadda ta yi kusa ta fasa sama sama ta rugurguje duk taurarin da suke ciki su tarwatse saboda wato kenan sun ce Allah maɗaukakin sarki yana da da wata shakkul ardu kasar ma ta tsatsage ta fashe ita ma ta tsatsage ko ina kai ta wai ta wargaje duka wata kirul jibalu haddan sannan duwatsu su rugurguje su ma duk su fafa su fafashe kowanne babban gari ya watsu wato kenan saboda bakar maganar kun ga kenan shi yasa aka ce laqad jitum shay'an idda kun zo da abu wanda yake wato mai tsananin muni kenan a wancan lokacin saboda haka amma kuma Allah a cikin rahamarsa ya yi hakuri ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu wanda yafi Allah hakuri an jingina masa da abin da ya fi korewa kansa shikenan an jingina masa amma ya haƙuri mutane da suka jingina masa ya ba su abinci sun sha ba su abin sha ya ba su dama su aifi ya su kome da kwasi duk yadda za su sannan an haɗa Allah da wani bayan Allah an kawo wani Allah daban ana sallah ko ana ibada ko ana ruku'u a wani mutum daban ba Allah ba ko a wani abu daban gunki daban ba Allah ba amma Allah maɗaukakin sarki ya yi haƙuri ya zuba musu ido saboda ne ya ce annama nuli lahum ko inna ma nuli lahum liyazdadu isman muna lura su ne muna jinkirta musu ne muna daida musu lokacin ne dan su ƙara laifin da za a kama su da shi nan tashar kiyama ba wadata ba ba so bane ba kauna bane wannan wato kenan imla'in da Allah madaukakin sarki ya musu wata kira jibalu hadda dutsu duwatsu sun ko su su rigurgije asalin rigurgujewa to muje an da aulir rahmani walada an da aulin rahmani waladan kawai sun yi da'awar cewa Allah maɗaukakin sarki yana da ɗa kenan yanzu ba tabbas ba ne da'awa ne kawai saboda sai riya cewa Allah yana da ɗa to wani magana ta yi muni ta yi baki bakin da ta kai sama ta farfashe ƙasa ta farfashe duwatsu su farfashe kaga su suka fi komai ƙarfi kenan ko yawwa heavenly bodies ɗin nan da suke sama gaba ɗaya duda za ka bata a ce a samu wato kenan abin da ake kira coalition wannan tauraro ya zo bigi wannan su warwatse wannan ya zo ya bigi wannan su warwatse tsarin da Allah ya sa miliyoyin taurari da suke tafiya a kai kowace ta batan kai su je suna karo da junansu suna faffashewa kasar ma tana fashewa duwatsun ma suna fashewa du saboda kawai an ce Allah maɗaukakin sarki yana da nan amma Allah a cikin haƙurinsa bai bar su suka yi hakan ba sannan kuma zuciyar dan adam har ta iya daukan wannan abu to saboda haka lamarin wanda yake bai dace ba muje malam وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
Allah madaukaki sarki ce wa bayan bagilin rahman baya dacewa ga Allah mai rahama an yadda kida waladan dan ya zama ya rike da saboda ai da ana bukatarsa saboda wasu dalilai ne wanda dalilan ba su a gurin Allah kana bukatan ɗa saboda ya gaje ka ko ya gaji gidanka ya gaji gonarka da shagunanka da duk wahalar da ka yi ɓata rayuwarka kana yi ka tara Allah ya baka to ɗa zai zo ya gaje ka ta wannan hanya haka ne to shi yasa Allah kuma baya bukatan wannan kana bukatan ɗa saboda ka samu mai taimaka maka ku je gona tare ko ya tare maka nan ko kuma da zaka tafi Kano ka bashi aiki kaza da kaza ya kula da shi da sauransu da taimaka maka Allah baya bukatar wannan kana bukatar da dan a samu mai kamar ka ana cewa a wani iya ka bada ubansa ko aka ce sirrin da ya gaji ubansa haka ne kaga ko matan kwaya suna cewa in mun je gari mun samu yaya ba sa kama da mama ba sa kama da baba ba sa kama da sauran dangi suka yi mamaki suka tutaya za a yi ya ɗaya ya doya kenan ɗan bai yi kama da 'yan gidan ba kenan wani ɗan wani gida ya zo ya yi ɓarna a gidan ɗan ya yi kama da can uban nasa na haram da haka wannan ba sa so saboda ɗan adam yana son wato kenan ya zama an ce babansa da adam da fulani fulanin muna in dai suka ga ɗan nan bai ɗauko kamar kowa a cikin dangi ba su fara shakkunsa matar fa ba inda take zuwa ba a gidan ta dauke cikin a gidan ta aiko mara da suna shakka saboda yana fitowa za su caje shi dole a cikin dangin ubansa su ba su ma damu da dangin uwa ba wala dangin ubansa sai sun nemo sai sun yi tracing out ya yi kama da wani sai hankalinsu ya nasu in ya ki zai tafi gurin uwarsa ko ya fitar da wata kama da ba to fa durable ne a nan gurin saboda bai yi kama da su ba don haka hankali ya tashi to shi Allah madaukakin sarki baya son wanda zai kama da shigo tunda Allah madaukakin sarki laisa ka mislihi shay'un babu wani abu kamar misalin Allah madaukakin sarki saboda haka ta nan kenan tunda shi dama laisa ka mislihi shay'un ne baya bukatar da wanda zai yi wato kinan kama da shi baya bukatan da a daidai wannan lokacin akwai abubuwa da yawa wanda yake suna daga suna daga cikin abin da ya sa ake son da to duk sun kori a gurin Allah ba da bakin dan haka wa ma yambage lir rahmani an yadda gizo alada baya dacewa a ce ma Allah ba da bakin sarki wato kenan yana da da bai dace ba bai dace ba to mu je
إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا
Allah maɗaukaki sarki ya ce lalle in kullum man fi samawati wal ardi duk abin da yake kasancewa a cikin sammai da ƙasa ko ma menene babu shi illa ati rahmani abdan sai ya zo gaban Allah ranar tashin alkiyama yana bawa kowa bawa ne kowa sai ya zo gaban Allah maɗaukakin sarki yana bawa bawa yana da fawa dangane da yana da fawa daidai da mai shi zai yiwu ba zai yiwu ba don haka tatsuniyoyin da ake wa mutane cewa allah ya ba da umarni mala'ikan mutuwa ya je ya ɗauki ranar mutum wani mutum ya zace ba za a yi mutum ba an karbe an karbe jakar ran ma an zazzage ta a ƙasa kawai in ba ka za a fasa za a ji an rusa aljannar ma an rusa wutar ma kawai allah ya rasa yadda zai to ya san inda zai sa mutane da Allah ko ta zauta suna wadda take sama da wannan a ce malamin addini ne ya sa wai mutane a gaba yana koya musu wannan abu ai ka ga wato kina akwai matsala wato kina cikin wannan saboda haka Allah ba da kuke sarki yanzu wanda ya haka a Allah har mala'ika ma ya je ya cewa Allah Allah ba da kuke sarki to fa gashi an karbe an yi kaza kaza ce to ai kai ne kai laifi da ya ce ka bashi dan rai ɗaya kan ka bashi mana kai dan rai ɗaya kan ka bashi mana yanzu ka ja mana asara kenan Allah yana hasara wato maganganu in ka tsaya ka ba su analysis za ka samu cewa kafirci ya yi yawa a cikinta da kaskanta Allah da walakanta addinin musulunci kuma yan musulmi da suke dauka suke jin wannan sai wai a guri irin wayannan da za a koyi addinin musulunci ka gama akwai matsala a kenan Allah ya ce in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abdan du sama da ƙasa kowaye sai ya zo ya gurfana a gaban Allah yana bawa ba da ba yana bawa so da ai Allah bai da da don haka wanda yafi kowa daraja a cikin duk halittu annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma Allah madaukakin sarki ce subhanallazi asra bi abdihi ko tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya isra'i da bawansa da haka aka bashi makamin ubudiya don yin annabi sallallahu alaihi bawa ne akwai wani mutum da zai zo a gaban Allah ya tada jamuya to kaga ba zai yiwuwa to Allah ya sauka Allah ya ce in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahman abdan kowa a sama da ƙasa da mutane da aljanu da rana da wata da sun sauran halittu kowa a gaban Allah shi bawa ne to mu je mallam لقد احصيهم وعدهم عدا
الله مدوكاكي sarki ce laqad ahsahum hakika Allah ya kididdiye su ya kididdige su ma'ana ya bibiye su daya bayan daya wa addahum ya sake kirga su addan asalin kirgawa kenan kowa da tag dinsa a jiki kada daga cikin hanyar da zai tabbatar mana da wannan shine yanzu an yadda cewa a duk duniya tamfirin ɗin kowa nasa daban yake in dai kai haka tamfirintin kwamfuta ta dauka duk duniya babu wanda tamfirin ɗinsa ko da 'ya'yanka ne wanda zai zama layin ya fito daidai wa daida dan Allah wa ya tsara wannan kaga ya nuna maka cewa Allah yana sanar da kowa a matsayinsa na shi shi kadai yanzu mai martaba sarkin nan ba wallahi bai san adadin mutanen nan ba kuma zai iya haduwa da dan damma a wani gari sai da cewa sanan ka da mu ma da yan damma ne okay dan damma ne a wani anguwa kuke ko a wace anguwa kuke ko sai sun zo sun yi expression kasa amma da za su yi tsaurin kai su wuce sai shi ma ya wuce ba ruwan abin nan saboda bai san su ba amma Allah maɗaukakin sarki ya san kowa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ya san kowa kuma ba ma mutane ba har kwari ka je ka rame ki tururuwa wata ran tururuwa ta dame ni a farkon zuwa na azare kullum na gama harkata da daddare na zo zan kwanta zan tsaya a bakin rami ɗaya ta fito da mulki sai ɗaya ta fito da mulki sai na mulki sai ɗari sai tafi na kwanta Allah haka nake saboda sun dame mu sosai na shafe wajen kwana na waɗannan yin haka na jika ba zai yi dole ka ba saboda ka adadin da suke cikin rami kwaya ɗaya tan wai san yawan su amma kowace kwaya ɗaya Allah ya san da ita ka duba gara da suke cikin rami ka duba tururuwa ka duba zozo ka duba kiyashi a cikin jejin nan ko ina kaje za ka ga su ka duba kwari amma wallahi kowanne Allah ya ba shi special peculiarity nasa na shi shi kai wanda za a identify da da shi saboda kala kada a sahu wa addahum adda ya san kowa ya san itagin din kowa kowa da tafinsa kome kuma ba mutane ba ba dabbobi ba ba kiyashi ba ba ko menene ba haka halittun cikin ruwa yanzu zamani da yake kawo mana lokacin da ake abin nan na ga wani mutum sai kama tururuwa sai su lankaya mata kamara da fitilla da tocila a jikinta yar kankanuwar kamara a jikin tururuwa sai a sake ta bakin ranta abin yana kanta tana shiga cikin rami tana haskawa tana shiga cikin rami tana su kuma nan suna ganin abin remotely za ta shiga cikin ramin nan duk tana kewayawa tana ke duk inda take ta haska to tunda ta haska kamarin tana daukan hoton gurin su kuma suna kallo abin zai baka shawa zai baka mamaki irin yadda suke a ciki da yadda suke gudanar da al'amuran su da yadda suke tara koyayen su da su suke komai nasu duk an ji amin ciko duk an ji amin ciko wani kuma na ga haka a kunama ya dora kamarar ta tafi da kamar da toci kuma a jikin kamarar a cikin ramin za a bi su yanzu a gano abubuwan da Allah bada kuki sarki ya tare da so in aka shigar nan za a samu cewa al'umma ce mai zaman kanta da sarki da sarauniya da fadawa da sojoji da dogare da kome da kome irin yadda muke rayuwa in matsala ta tasa ce da wani da wani ku je waje ku gano mana menene su je su gano za su yaƙi wanda yake zai kawo musu matsala in abinci ya kare da wani da wani ku fita ku je wuri kaza ku je ku kawo abinci haka kuma halittun da suke cikin ruwa suna wa yusru zara ta fizar ma'i kama ya nama gaba tatar ma'i to saboda haka duk abin da yake sama da kasa Allah madaukakin sarki a cikin ikonsa ya riga ya computerizing komai da kuma ya riga ya gama ya riga ya gama yau zaka tambaye AI wani abu ya ce Allah bai sani ba duk da technology za ka yi ya faɗi abu ka ce ba haka ba ne ga yadda abin yake ya yi da kuma ya yi kuskure a yanzu haka naka tana faruwa wa kulluhum mana wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda
Allah ya ce wa kulluhum kowa daga cikin su yanzu wannan kullun kulliya ce ko juz'iyya eh kulliya ce ko mun yadda mu yi tabaki kulliya ce to in Allah ya ce kowa kowa zai zo alhamdulillah zai zo gaban Allah maɗaukakin sarki yana shi shi kaɗai single entity single entity babu wanda zai ɗebo tawaga sai ce wadda tawaga ta ce a zo a yi rububi a wuce da su wallahi ba zai yiwu ba wa kulluhum ati yawmal qiyamati fardan kowa kai da kanka zaka zo gaban Allah a yi maka hukuncin da aka maka ka tashi ka tafi abinka tafi abinka wannan ya zo a masa wannan ya zo a masa wannan ya zo wanda ta yi daɗi ya haka wanda kuma to ya ɗaya gudun yawa in ka tafi ka je can ka zama kana tunanin ubangiji Allah a bani ceton wane shi kenan to idan ubangiji zai yi haka ai ya riga ya san kowa kenan ya gama tsara kowa komai babu abin da wato kenan zai abin don haka babu wani mutum da ba zai zo gaban Allah shi shi ɗayansa ba Allah sai ya zo gaban Allah an gama abin da za a yi sannan in an bashi dama sannan ya je roƙon da zai yi wallahi kowa sai ya zo gaban Allah shi shi kadai don haka Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ya ce ma minkum min ahadi illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman wallahi babu ɗaya daga cikin ku sai ya zo ya tsaya a gaban Allah su yi magana one in one to one ne kake ko one in one one to one go one to one kowa sai ya zo gaban Allah sai an yi magana one to one kai da eh one in one ne ko one to one in one I one on one so ko ya gari ba turanci one on one eh gar da gar kenan ji ba haushi ko yawa to za a yi magana da Allah madaukaki sarki gar da gar walaysa bainahu wa bainahu tarjamana tsakaninsa da Allah ba interpreter ba wanda zai zo ya ce ka faɗa a faɗa wa Allah Allah ya faɗa a faɗa maka babu wannan kai tsaye za a yi magana kai tsaye kuma wallahi Allah sai ya tambaye ka me yasa kai kaza me yasa kai kaza me yasa kai kaza me yasa kai kaza idan ya ci gaba da tambayan ka dole sai ka ba da ansa sai ka ba da ansa sai ka bada asa akan abin da yake wajibi sai ka bada asa wani lokacin Allah zai tambaye ka har akan abin da yake musahabai masu kyau don akwai lokacin da Allah zai ce maka bawa na na yi rashin lafiya baka je ka gaishe ni ba ce ya ubangiji kuma kai kana rashin lafiya sai a amma da ka san wani ya yi rashin lafiya baka je ka gaishe shi ba eh wannan kan ban je na gaishe shi to ai da ka je gurinsa da ka same ni da ka same ni akan wanda wasu suke cewa mutumin da yake mashi rashin lafiya musulmi Allah madaukakin sarki yana ba shi ina ya kasa special concern sannan zai ce ya ba wa da ai na jima baka ba ni abinci ba ya wangide kuma ka ga jima kuma ya za a yi karata ce a amma ka san wani ya jima lokaci kaza kuma kana da abinci baka ba shi ba ka san da ka ba shi abincin da ni ne zan baka ladan ya ba wa nan ai na ya tafi ba da riga ba wando baka bani ba ya ubangiji kai kuma a ce a to baka ga wane a unguwarku ba shi da riga mai kyau ba shi da abin da kuma kana da wadata kuma baka ba shi ba da ka ba shi kana tsammanin ni bana tare da shi ne ba zan sakamta maka ba to kun ga ina akan abubuwan da suke mustahabbai ne ka taimaka wa wani ko ba haka ba akan abubuwan da suke mustahabbai wanda zaka taimaka ma wani akan su ma Allah madaukakin sarki zai tambaye ka sannan a cikin ayyukan sabo kanana kana da ake yi Allah madaukakin sarki zai tambaye ka ya ce bawa na kayi kaza kayi kaza rana kaza kayi kaza rana kaza ya akai haka zai ce ubangiji Allah na ji tsoron mutane ne na ji tsoron mutane ne Allah madaukakin sarki zai ce masa amma ni na fi cancanta ka ji tsoro na ni na fi cancanta ka ji tsoro na wani tsoron kara ce kaza Allah zai ce ni nufi cancanta ka ji tsoro na to saboda haka wannan dul dialogue ne da yake faruwa tsakanin mutum da ubangijinsa ranar lahira shi da shi tukun kafin duk involvement na kowa ya shigo ciki saboda haka Allah madaukakin sarki ce wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan kowa zai zo ranar tashin alkiyama gaban Allah madaukakin sarki shi shi kadai as a single entity to mu je إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا
الله ما دوك جدري إن الذين آمنوا lalle wa'annan da suka yi imani imani da wa imani da Allah da kuma wato kinan shiga cikin imani guda shidda sai da Allah sai da ranar lahira sai yadda da manzancin manzanni sai yadda da wato kinan kaddara da ta same su yadda Allah madaukakin sarki ya yadda ya gansu a kansa da duk abin da ya same su na alheri ko na matsala da sauransu na ɗaukaka ko na ƙasƙanci na lafiya ko rashinta to duk wanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki sannan wa amilu salihati suka kuma yi aiki na gari kullum muna faɗa aiki na gari shine aikin da in kai Allah zai karba kuma shine aikin da ya saka sannan bayan wannan kuma ya zama kayi dan Allah din in kayi dan mutane ko dan ayaba ko dan a ce to ba lalle ne ka samu ladan wannan aikin ba saboda haka sun da suka yi aiki na gari wa'annan sai ya ji allahun rahman wuddan allah madaukakin sarki mai rahama da sannu zai sanya musu abin da ake kira wood wadda shi ne wato kenan soyayya Allah maɗaukaki sarki zai sanya musu soyayya ma'ana Allah zai so su idan ya so su kuma zai sa mutane su so su zai sa mutane su za ta bata cikin hadisi idan Allah maɗaukakin sarki yana son mutum sai kira jibrilu sai ta masa jibrilu ni ina son wani kai ma ka so shi jibrilu sai ce ina son sa ma kuma son zai shiga cikin zuciyarsa sannan sai a ce so kai kira ga duk mutanen kirki a ban kasa ko duk halittu na kirki a ban kasa su masu sowa ne sai ya kira halittu sama da kasa ina Allah ta'ala ya hibbu fulanan fa a hibbuhu Allah yana son wani don haka ku so shi wa tuji alula hulk abula fil ardi ta Allah ya sanya mutanen duniya ko su ji cewa shi mutanen kirki ne shi mutumin kirki ne to haka nan ne idan kuma Allah ya wa shi mutum to haka ne shi ma haka ne shi ma saboda ka wancan zaka ga mutanen kirki wanda suka san ya kamata suna son sa kuma Allah ne zai sa wannan sausan soyayya wannan kuma zaka ga mutanen kirki suna kyaman sa suna kyaman sa to saboda haka hakan nan kuma wato kenan zai abin ne kaga mutane za su so shi mutanen hayaniyar sa yau ai zaka ga mutum in mashayin giya ne zaka yan giyan suna son sa in mazinaci ne yan zinan suna son sa da sauransu amma wanda za a sa masa soyayya a cikin jama'a duk mutanen kirki shine sai mutumin kirki to saboda haka Allah wa dauki sarki zai sanya musu wato kenan soyayya da kauna a cikin wato kenan zuciyar mutane amma me ya kawo haka imanin su da aiki na gari aiki na gari shine aiki iya wanda Allah wa dauki sarki ya dora ka a kansa kai kuma kai dan Allah shikenan ka cika wato kenan wannan abu to mu je فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا
الله ما دوك تسركي فإنما فاعل الاستئناف إنما على تحسر ko a takaice babu wani abu bayan wannan shine yastarna mun sauƙaƙe alƙur'ani bilisanika da harshenka wanne ne harshen annabi sallallahu alaihi wasallam harshen larabci ma'anar wannan shine Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani da larabci sannan ya sauwake shi ta yadda wanda ba balarabe ba ma zai iya hadice shi kaga akwai sauki a cikin wannan ko sannan larabcinsa ya sanya shi mai sauki ta yadda wanda ba balarabe ba ma zai iya fahimtansa ya kuma gane abin da ake nufi kaga duk wannan taisir ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da in an zo ana karanta masa alqur'ani yana fisga da karfi kar abin ya kubuce aka ce a kar ka daga hankalinka la tahrik bihi lisanaka li ta'jala bi yau kar kai gaggawa akai kai dai kawai ka saurara inna alaina jam'ahu fi sadrika wa qur'anahu alayka mu ne zamu tara mishi kashi a zuciyarka kuma zamu karanta maka shi za a karanta ku yadda ake so a karanta kuma za a maka wato kenan bayanin sa dalla-dalla to sai na tunanin zai manta sai aka ji a wanda da aka daga sannu ƙuri'uka falatansa za mu karanta muka alkur'ani da sannu a hankali a hankali kuma ba tare da wata kinan kamantawa don haka duk lokacin da aka kawo sura guda ko aya guda ko wasu ayoyi manzon Allah sallallahu alaihi aka karanta masa take zai maimaita su a kaya haddace kuma a cikin mutanensa aka samu wanda in ya zo ya karanta musu take za su haddace akwai kuma da su samu tsawon lokaci kafin su haddace yawwa akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su a faɗin duk duniya suna musulmi za su haddace alƙur'ani ƙur'ani na ya kai ga wanda ba musulmi ba yana kare yana haddace shi yana iya haddace shi wanda ba musulmi ba daga bakararsa kuma har nasinsa to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya sauwake alƙur'ani yanzu idan Allah maɗaukakin sarki ya sauwake alƙur'ani me yasa ka sauwake shi ai ba dan karatu ne kadai ba ko karatunsa mataki ne na farko akan wato kenan abin na biyu ana son karatun da tadabburi li yadabbaru ayatihi a yi tadabburi a san meye ma'anansu sannan bayan wannan wale ta zakar ulul albab sai a zanna a yi nazari a ɗauki wa'azi masu hankali sai su ɗauki wa'azi daga gare shi ta nan ne za su gane cewa ga abin da Allah ke so ga abin da Allah baya so don haka zai wuyan gaske mutumin da yake nesa da alkur'ani ya fahimce shi zai yi wuyan gaske mutumin da yake kusantin alkur'ani ya zama baya fahimtarsa ba zama baya fahimtarsa wai kana ƙara kusantowa alkur'ani yana ƙara sauwaka a gare ka kana ƙara nisa a gare shi kana ƙara ɗaukar sa mai wahala shi ku ba mai wahala ba ne don mai Allah ba ɗaukar sarki ya yassare shi a wata aya Allah yana cewa wala kad yassarna alqur'ana lidhikri hakika mun sauwake alqur'ani don gargadi ai ma mutane wato kenan gargadi dan haka alal aqalli idan baka tsaya ka karanta shi kai tadabburi ba ana bukatar ka je inda ake gargadi da alkur'ani ka ji ka je inda ake gargadi da alkur'ani sai ka ji yawa to kaga in kana jin gargadin wato kenan za ka kasance tare da masu gargadi ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukake sarki yana da mala'iku da ake kira su sayyarun ko wanda suke yawo in sun ga gungun mutane a cikin masallaci a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah shi ne masallaci ko ya ƙar'unan ƙur'ana suna karanta alƙur'ani wa ya tadara suna hu bayanahu suna darasin sa tsakaninsu a ce wani ayan ga abin da take nufi wani ayan ga abin da take nufi a tsakaninsu to hakan ba za ta faru ba illa haffat alaihim mala'ika ko illa nazala alaihim sakina wa haffatuhum mala'ika wa zakarahum Allah inda fi man indahu Allah zai saukar musu da sakina akwai nutsuwa ta musamman da Allah wadda kudin saki zai saukar musu ta wadda mai sun tare a ɗaki daga cikin ɗakunan Allah wadda kudin saki don su je alkur'ani su darasin sa a tsakanin su wannan ayin ga abin da take nufi to Allah zai saukar musu da sakina malaiku za su zo su lullube su sannan Allah zai sa a rubuta sunansu a ɗauka a kai masa ya karanta a gaban wato kenan mala'ikun da suke gabansa wa zakarahum Allahu fi man indahu wa inda suke gurin Allah ko su ne mala'iku sai ya ce musu yau masallaci kaza da wani da wani galis ga layin maza ga layin mata du'a abin da aka faɗi sunan kowa da shi da babansa wani dan wani wani dan wani ko wance yar wani wance yar wani duka sannan sai a ajiye shi a gefe wannan rekod yana nan ana tarawa ana tarawa har illa ma sha Allah to kaga wanda baya zuwa wa man baqa bihi amaluhu fa lam yasra bi nasbuhu wanda bai je ba fa ba zai samu wannan ba saboda haka da Allah ya sauke alqur'ani ko to ana bukatar ka kusance shi wato kenan dan ka samu wato kenan abin da ake samu a jikin abin fa inna ma yasallahu bi lisanika gashi ma ana Allah ya ce litubashshira bihil muttaqina don ka yi bushara da shi a masu takawa bushara cewa wanda ya bi Allah zai shiga aljanna wanda ya bi Allah zai samu saukin kwanciya a cikin kabari wanda ya bi Allah zai samu saukin rikicin lanan tashin alkiyama domin ya tabbata cikin hadisi ya nusa sana cewa akwai mutane bakwai wanda za a sasa inuwar Allah ranar da ba inuwa sai inuwar Allah to da wanda ya bi Allah a masu bushara saboda addinin musulunci yadda tsarin qur'ani yake shine wato kira akwai usulubi na cizawa da furawa cizawa da fura shine ba za ka kore mutane gaba ɗaya daga aljanna ba ba da kuma ka dai su gaba ɗaya ka tsinda masu cikin aljanna ba a'a ka nuna musu abin da yake zai kai su ga aljanna ka nuna musu abin da zai kai su zuwa ga wuta to yadda suke aikin kirki ka yabe su akan kirkin su Allah madaukakin sarki yace yace litubashira bihi almuttaqina masu takawa masu tsoron Allah su ne ake musu wa'azi da alkur'ani a musu bushara a ce musu aikin sana alkhairi zai kai su aljanna aikin sana alkhairi zai kai su kaza kai hatta a duniyan nan ba idan mutum yana aikata alkhairi yana taimaka mutum ya samu abin da ake kira as-sa'ada al-abadiyya kwanciyar hankali yanzu talaucin da muke da shi a arewacin Najeriya na rantsa da Allah da shi ne a cikin kudancin Najeriya da yanzu Najeriya ta tashi don hakurin da muke yi ba za su iya yi ba ba za su iya yi ba amma me yasa muke da hakurin musuluncinmu musuluncinmu rate na crime da aka tambayi ai a duniya a yana aka yi irin da kasashe uku aka ce akwai kasar musulmi a cike ce babu duk aikin kafirci da ka sani zina liwadi robbery sata me da sauransu duk in ka tambaya sai irga mun kasashe uku wanda suka fi kowa wannan crime sai irga maka ce akwai kasar musulmi a cike ce babu da aka zo kuma least crime least crime karancin laifi ya irga guda uku da ya irga sai ya zama a ciki kowane yin ambata kamar misali ya ce zina in ya irga uku akalla za ka samu ta ɗaya da ta biyu kasan musulmi ne wani lokaci ma in aka zo in ya irga ɗaya biyu uku kasan musulmi ne duk kasan musulmi ne a hakan ɗin da ake ciki yanzu dai ai muna ga kamar addinin musulunci ya wargaje ko ya samu matsala musulmi ba mu da kirki ba mu da kaza ba mu da kaza da sauransu yanzu har yanzu a garin nan za ka iya ajiye mashin ɗin ka kawai gida ka shiga gida ka fito ban ce ba a satin mashin ba har yanzu a garin nan ana fara gofar gida lokacin zafi ko Allah a Najeriya na a wani guri wallahi bayan sallan isha Allah ba ka saka yi walwala a cikin gari ba sallan isha a Najeriya na a yanzu haka muke cikin duk da ba sallar suke yi ba balantana da daddare kace zaka kwana a waje wallahi ko mun kokarin ka Allah ba za ka iya ba don a tafi da ranka ba wani abu bane to amma ka ga muna da saukin wannan me ya kawo mana wannan musulunci mu musulunci mu to yanzu da a ce musulunci mu irin na mutanen da ne ya kake tsammani eh kwanciyar hankali da da abubuwa to yace wato zura bihi qawman ludda sannan wato kenan kai gargadi da shi tunzira bihi kai gargadi da shi litunzira kauma ma unzira abawahum ai gargadi a mutane irin abu gargadin da aka yi ba iyayensu amma nan sai ce kauman ludda mutane masu tsananin jayayya masu tsananin jayayya ka san akwai wanda shi ba gaskiya yake so ba musu yake so za a faɗa masa abu ya ce kai kaɗa ka yi kawo wani dalili ta ne kawo ta ne to wani suna ake kira su kauman ludda mutane masu yawan jayayya duk inda ka faɗa sai sun fito maka da wani abu daban don su nuna ba haka ba kuma siffa ce yawan jayayya musamman wajen in kaga gaskiya ka doge sai ka faɗi rai ka tabbatar da ra'ayinka shine daidai to siffa ce ta mutanen da Allah madaukakin sarki baya son su a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki siffata wani mutum yace wa huwa aladdul kisan aladdu alkisan in a wajen musu ne shi mai tsananin jayayya ne tsara tsananin jayayya da haka sai siffa da da cewa idza tawalla sa'afil ard duk lokacin da ya tafi ya juya baya zai tafi a ban kasa liyifsu da fi haddan ya barna a ciki zai ya barna wai hulikal harsa wa nasla to kaga wannan barna ne yake saraka ba a son yawan jayayya wato kinan musamman ta kin gaskiya to ƙur'ani ya zo ya yi gargaɗi a mutane don kar su na yin ka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa ni dinnan ni muhammadu kusa wani lokaci a mutum ya ka shaki iska ko ba haka ba yau duta wa zai mutum wani lokaci sai ya nuna shi ne haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam duta tawadinsa ya ce ni na laminci gida a tsakiyar aljanna ko ya ce ga wanda ya bayan musu ko da shi ne mai gaskiya ni ne lamani akan wannan wanda ɗabi'arsa shi ne ba zai yi musu ba ko da wa'in kana muhikkan ko da shi ne mai gaskiya ko da shi ne ya cancanci abu aka faɗa ya faɗa sai shi ya kyale da riba da wani idan wani shi ne ɗabi'arsa wani shi ne ɗabi'arsa an lissa sa ce in dai mutum ya gina akan wannan ni ne za a zo a tambaye ni aljanna sauran tashar kyawa na yi alƙawari zan ba shi gida a zagira aljanna to da ka dake nan musun ashe bai ba amma aka ce a faɗi gaskiya in ka faɗa in sun yarda shi kenan in ba su yarda ba sai ka kyale su to mu ji mana wa kama lakina qablahum min qarn هل تهس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا
الله بدك كيسان كيتي كم ديوا a halakna min kaulihim min karni mun halaka karni karni kafin su mutanen makka da aka saukar musu da wannan alkur'ani ba su yadda da shi ba kafin su karni nawa karni shine tsara guda ɗaya ko shekara ɗari century to century nawa suka tafi wannan sun zo sun tafi wannan sun zo sun tafi tun daga kan annabi adam fa mutane suke abin Allah ji kai ne haya faru ku ce ne yace an daɗe ana zubda ruwa ƙasa tana shiru a zub da ruwa ta shanye a zub da ruwa ta shanye kun taba ganin yau kasa ta ce ta kushi da shan ruwa ba ta kushi da shan ruwa ba babu ranar da za a tona dan adam a kasa a binne shi kasa ta ce wata gidan babu guri in ka ga damu tsawon mutum sai dai dan wata matsalarsa amma ba wai dan babu ba to saboda haka Allah madaukaki sarki ya halakar da mutane da wato kiran karni karni karni karni kama halakana min kaule min karni sai aka yi tambaya aka ce ya muhammad haltu hisu min min ahadi ya kuna jin motsin wani daga cikinsu Allah ji kamala aliyu na mange ce dubi dai fir'auna wai shi ne ɗagawa ba kamar shi har ruwa cikin ruwa ne ta bi shi bai haye wata makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba ko ya tafi da karninsa da shi da karninsa duk sun tafi kam tara kumin jannatin wayun wa zuru'in wa makamin karim wani mutum kame fiya baki na kazalika farasana sama akari ko malam aliyu da magina ba ga misali ya ce ba a nesa ba ga makera ko sunan wani gari ne babu kowa sai kura sai ka rambuki shi ka cara sai fajen belbel da saura tankar ba su tada dan adam ba ya ce da garin sai masu iko yanzu ba ko masu tarko eh duk sun kare ke rago da garin sai masu iko yanzu ba ko masu tarko sai fa rimaye da bako so bai mai sun nuna fiko kace ne ba za ka abin nan bace dandalin su na cin abinci babu kowa sai kumurci ɗakinan su dila ka bacci da tana da rikon abinci ai da labaru da mai mace ba ko yace yau ina sarkin musulmi bello ko abdulkarimi musa ko abdulsalami sun wuce wannan makami ba sun ɗaya wanda ta rage ba haka ne sun wuce sai ambatansu sai tunatin arzikinsu ko kyan adansu da kyan hawansu ba ka ƙara gani ɗaya su in ba zure da sun bari ba to kaga dai saboda haka karni karni da yawa sun tafi karni karni sun tafi da ba a tafiya da yanzu ba mu ne a cikin masallacin nan ba na daɗin da suna zaune da mu ba za mu zo ba to sun tafi yau mu ne a cikin wani masallacin sauran ɗan kwana nawa mu ma mu tafi wa'yansu ƙarni daban za su zo su duk da muke cikin masallacin nan Allah za a kawo lokacin da za ka kowa babu kowa ta faru jami'a ba ma mu biyu wa matu jami'a ba ma talkaba to saboda haka Allah waɗaukakin sarki ce da yawa muka halaka ƙarni ƙarni hal tuhissu min min ahadin kana jin mutum ɗaya a cikin su kana jin motsinsa wayan su mutanen da suke yan lamban ɗin nan yanzu tarihin su ma ba mu san su babu sunan su babu tarihin su ma kwata kwata yanzu ka dauki misali makabartar farkon nan ta jikin damban nos ɗin nan bangaren farkon yanzu akwai wani wanda za a yi nuna cewa wannan wani ne a nan gudu ta gabas ɗin ba su ba ta cikin fens ɗin ma wannan fens ɗin za mu irin mutane da suke ciki duk su ne tun da su ne baya baya ko an ce Allah ji karai ba Allah zakar shi ne na farko ma ba za ka iya nuna ba kai ba su wata farkon wajen ma gindin wannan mainan da suke abin din nan za ka iya nuna mutane eh duk Allah maɗaukakin sarki ya tafi da su wai duk wannan wa'azi ne hal menene ta hisu min ahadin aw tasma'u rik aw tasma'u lahum rikzan rikzan bi ma'ana sautan kana jin sautin wani daga cikin su ka jin motsin wani daga cikin su babu kada ka babu wanda zaka iya tuno shi sai dai wanda ya motsa tarihi idan mutum ya motsa tarihi nan kuma inda gero yake sakar kina a rayuwa ka tabbatar ka motsa tarihi wallahi dole sai ka motsa tarihi in ba haka wayan da sauran suka tafi sha haka kai wata ran zaka tafi sha wanda ya san wanda ya san kama babu shi babu dalili amma in ka motsa tarihi to tarihi ba zai manta da kai ba eh kuma za ka botsa tarihi ka botsa tarihi na alheri ba ba ɗayan ba to mu je malam eh ku da ka ta haka to alhamdulillah eh da malam ya ce ku da ka ta haka wai in ya muri ya ga makawa zai fada a rija ce malam makawa tafiyan ka ya kare na? ko lokacin da ma tafi ta alhamdulillah Allah kai mu gobe za mu asa tambaye amma duk da haka ko ta tambaya wata abin da